فاتحة أستاذ الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنا مقدر yau da nawa ne karatun na 20 ne ko a ina to muka tsaya da alfa eh shafi na nawa bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم dai ashirin da bakwai ku? to muna magana cikin bayanin abin da ya afku na saɓani tsakanin sayyidi ali a karramallahu wajahu shi da wasu daga cikin sahabbai kamar talha da zubair da na'isha a cikin jamal da kuma abin da ya faru da sayyidina muawiya a cikin siffin to sun maƙala sannan shehu yusuf na bahani ya faɗa ya ce wa min huna ta nan ne ta alamu za ka san anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka ne bi darihim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lallashin su yana wato yana lallashin su wayannan wanda suka musulunta wato muslimatul fatih lihirsi ala hidayatihim saboda yadda manzo Allah ya so a cikin shiriyar tasu wata makunan islamin min ƙulubihim da kuma yadda musulunci ya zama ya tabbatu a cikin zukatansu likaunihim min aqaribihil aqrabin saboda kasancewar su daga cikin makusantansa wanda suke na kurkusa wa ru'asa wa ashiratil muqaddamin da kuma jagoro wato jagororin danginsa wanda suke ababan gabatarwa walin ma ya'lamuhu min tarattubi hidayati kaseerin minan nasi ala hidayatihim abinda yasa manzo Allah yake so ya ga a cikin bani umayya san musulunta irin su abu sufyan a lokacin saboda akwai abinda manzo Allah ya sani na daga shiryar da yawa daga mutane na daga wayanda suke bin su mimman kanu yanqadu na ilayhim fil jahiliya na daga wayanda suke jawuwa zuwa gare su a zamanin jahiliya min aqaribihim daga makusantan su wa hulafaihim da kuma halifofin su wato an ce halifa ba halifa na halifanci da dugo din nan bane idan an ce halifa shine kamar alliance a hada hada tsakanin na da kai zamu hada wanda ya yake ni ya yake ka ko wani abu makamancin haka a cikin sa a cikin sira akwai hilful fudul ko wanda mun san labarin sa wanda manzo Allah yake magana a cikin hadisi ingantacce cewa wannan abun yana da matakar muhimmanci kwarai wa la yaqin da kuma alaƙoƙin su wa qad sa islamu walhamdulillah shi wasu wanda bani ce musuluncin su ya inganta alhamdulillah wajahadu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sun yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zalika haqqal jihadi bayan wannan sun yaki hakikanin jihadi wa ma abubakar wa umara sannan sun yaki tare da sayyidina abubakar da sayyidina umar wa zahara minhum fil islam wal muslimin asarun jamila sannan samu gurabe wasu asarai masu kyau a cikin musulunci da gurin su fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan kaurarsa wa kana abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar Allah ya jira shi ya kasance yujilluhum aiban yana girmama su har ila yau wai yudarihim yana musu dari ko iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'maru wa yu'ammiru minhum al-umara sanan yana sanya sarakuna daga cikin su kamar yadda yawa wato Yazid bin Abi Sufyan yayan sayyidina Muawiya an gane ko sayyidina Abubakar shine ya jagorantar da shi ya bashi Sham wani bangare ke na sham an fahimta kuma daga nan bayan ƙaurarsa sai sai na umar ya yi koyi da sai na abubakar sai tabbatar da ɗan uwansa sai na mu'awiyya a wannan gurin yauwa sadaka kaga abin ya jage zake ne wawalla to shikenan ma ya shiga shi wawalla zai amara yazid bin abi sufyan min jumlati umara al-juyush al-kibar shine ma wanda ya shugabantar da yazid dan abi sufyan a cikin jumlar jagororin musulmai na mayaka umara uljiyushil kibar ko fi muharabatin rum a cikin yakar rumawa fi fi biladi sham a garuruwan sham wa baqiya yawan zuwa cikin sham din ila khilafati umara har zuwa zamanin hadisin sayyidina umar wa ma ta rasu fa wallahi umar makanahu akahu muawiya sayyidina umar sai ya jibintar da makanahu wannan bagiran nasa sai sanya sayyidina muawiya dan uwan shi yazid shine jagora fa baki amiru sham baki hilafta umar sai wanzu shine jagoran sham a gabaɗayan halibin sayyidina umar wa muddatu hilafatu usman 20 sana da kuma muddar halifin sayyidina usman shekara 20 wa lazamu fi khilafati abi bakarin wa khilafati umar adda'ata wal inqiyada sannan suka lazimci wato halifin sayyidina abubakar da umar sun ja sun sun ja sun dubunci sun lazimci biyayya ga Allah walin qiyada da jawuwa zuwa ga Allah wa jahadu billahi haqqal jihad sun yaki saboda Allah hakikanin yaki wa kanu kazalika haka sai kasance bal a azum min zalika fi ramat usman kai sun ma fi wato fi a zamanin sayyidina usman me yasa lil qarabatil qaribatil lati bainahum wa bainahu saboda kusancin nan da yake tsakanin sayyidina usman da kuma su wa qad wallahu al a'mal al muhimma ya ba su wato ayyuka wanda suke masu muhimmanci wa qiyaratul juyu da jagorancin rinduna fata makkanu min fatil fudal kasira suka samu dama fata makkanu ba lami ba lami bane a gurin yawa ina jin wato fata makkanu ne ai fata makkanu suka samu dama daga bude bude na garuruwa wa khadamul umma suka wa umma hidima wannan ban jiwa in shehu Yusuf na Bahani yake ba mu labarin abin da ya faru a can baya wal milla da al'umma ai da addini khidmatun mashkura hidimomi wanda suke ababen godiya mabrura ku fitattu ala takhliqin kana ya qaumin ba'dihim absa cewa akwai dan kusakurai da ake samu daga wasu daga cikin su sai ce wa afu wallahi wasi'un amma afu Allah mai yarwa ce walakin nan bizalika amma duk da haka augaru quluba kaseer min nasi sun cunawa wato zukatan da yawa daga cikin mutane fantaqadu alaihim zallatihim zamima sai wayannan mutane da aka cusa aka aka tuna musu wannan abu sai suka yi musu naqadi afsa wannan tuntubar nasu wanda ke abin zargi walam yanzuru basu yi duba su kuma ba ila hasanatihim aljasima zuwa kyawawan aikin su gwaggwaba wa manafihim alamima da amfanin su wanda yake mai gamewa wa futuhatihim alazima da buɗe buɗen su na yaki masu yawa Allah tiftatahu hafi asiya wa ifriqiya wannan da suka bubuɗe a asiya an gane ko da kuma afirikiya wadda za'ir bahar da kuma yankin wato wato bangaren kogi to mu duba ƙasa an ce wa afirikiya mu kuma nan gama afirka an gane ko ashe banu umayya su ne da suke da hannu wajen musulunci gare mu wani lihaza kultu in tabal muntasibu in dan tamore ya tuba fasa an yi kutaba hasanatihi ta yi a rubuta ladansa wa hasanatu usratihi da ladan danginsa kullaha duka fi diwani muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu a cikin diwani na sayyidina muawiya hmm duka wanda ka sani da nagarin da ba nagarin ba nagarin kamar shewa nasar kabara shewa nasu ne dukkan su an gane ko to ladan su yana cikin jakar sayyidina muawiya haka kuma an ka tafi can irin su getsu su ma duk za a samu wannan idan sun yi abin kirki ladan su yana cikin jakar sayyidina Muawiya da Abi Sufyan to yan uwa akwai abubuwa da yawa wanda yau da ni ban ma so mai karatu ba gaba daya dan da so ne mu rufe karatun mu hakura ba wai saboda corona ba ai saboda kawai yanayin in mun kalli cewar ai yanzu muna dab da azumi ma ko kusan dama yau za mu rufe karatun nan na rakau an gane yau ba mu rufe shi babu shakka to amma akwai wani abu da ba shakka dole za mu magana sa nan abinda ya sha faruwa ne ƙara faruwa kuma abin nan akwai abin mamaki a cikinsa an gane ku mu dai mun san mutanen da suke fito da ɗaɗɗi inda barna suke a fito da ita to wannan akwai matsala kwarai da gaske a cikin al'amura idan mun kalli a wato idan mutum yana yin zunubi ana ji sai ya zama ɓoye kansa yake yana yi to sai ka zo ka faɗi cewa yana zunubi a wannan gurin kayi da shi tare da cewa a zunubi faɗi amma ka yi da shi ina fatan gani ka faɗi gaskiya fa ba kai makari ba amma kai da shi su ko wasu suna cewa ba aljibatu ashaddu min zina an gane ko to amma idan mun kalli da mutum bayyanawa yake yi so wannan idan ka faɗa wannan ba matsala domin shi wannan yana cikin mai bayyana barna wanda yake bayyana barna idan ka faɗe shi wannan ba laifi bane ba to akwai abubuwa jama'a da yawa da wani lokacin sai ga mutum ma ya rasa mata ina zai kama an gane ko mu dai alhamdulillah mun faɗi matsayin mu kan irin wayannan mutane yan hakika masu da'awar cewa mabiya shi Ibrahim wanda gaskiya magana ba su da alaka da shi Ibrahim ko ta sisin kwabo kuma ina maimaitawa jama'a duk mutum da matsayinsa da girmansa kowane ne shi ana nigo ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi wajibi ne a ɗau hukunci a kansa kuma ba ko da misali ba mu da damar ɗaukan hukunci mu da hannunmu an fahimta amma mu sani addinin Allah shi fa ya riga ya gama komai ba kuma wanda zai iya hana mun faɗi cewa wannan mutumin ko ɗan wane ne shi kafiri ne ya ba addinin musulunci ina fatan gani ko da ba za mu iya yi da hannu ba amma za mu iya yi da baki ayan gani ko yawwa to sadaka a muna nan dai muna sake maimaitawa irin wayannan mutane Allah kai mana maganin su kuma wani abu da za mu gane masifa ce da ta girmama a wancan lokacin ba fa shehu bai gara zagin manzon Allah ba jama'a kai hatta wannan lafazin da nake faɗa yanzu ni kai na sabo ne mu abin da muka fahimta magabatan mu cha ake cewa wato sakin harshe an gane lafazin zagi a jingina shi zuwa ga nan wallahi sabo ne da ma amma yau wani irin zamani ya zama kawai abin wai abin ma ya zama kamar abin ado an shigar da shi cikin social media an sa shi ya zama siyasa an koma wajen wancan an da wajen wannan ana surutu mutum ma yana jin daɗi yanzu shi wannan tsinan nan dan tamure da ya tashi maimaita waɗannan abubuwan da aka yi wai sai ce an kawo masa audio ya ji yayin da shi wannan abin da ya faru wannan lokacin karanta da abin da ke faruwa yanzu shi ba rubutu aka ce yayi a Facebook rubutu a Facebook ba wai lafazi amma saboda shi ina cikin innal ladina yubuna da shi alfahisha saboda aka ce ai an kawo masa audio ya ji ya kamata hukuma ta kama shi ya faɗa musu ina ina audio ne ci ya faɗi inda audio ne ci sai wayannan abubuwan jama'a abubuwa ne wanda kamar mutum da majira yake talla yake nema Allah Allah yake ba ai kaza ai kaza kuma mu kullum muna faɗa wayannan mutane ba shakka ba za ku cutar da Shehu Ibrahim da komai ba ba za ku cutar da Ariƙa Tijaniya da komai ba ku je ku tayi ba akwai ranar madakata akwai akwai madakata ta sana jiran inna rabbaka labil mirsad mutum ya je abin da ya ga dama yi maluma shi to amma mutum man fa'ala ma sha kuma yarka masa an gane ku ba dalilin da mutum zai zo yana cin mutunci ki zagiwa ne ce wai ai shi dan hakika ne ai shi dan kaza ne ai shi wane ne har abun tun ana ganin kana keta alfarma Allah kana sabo kai zunubi kana ganin komai halal ne a gurin ka abin sai tsallaka kuma ta mutuncin manzon Allah wannan abun yayi muni kwarai da gaske kuma wallahi wato wani blackmailing ake so a yi wa kanan gaba ɗayanta kanan da ko ina an san soyayyen manzon Allah ina maimaita mana shekara dubu biyu da hudu na je maka a aikin haji wallahi wani ban Allah da ya gana da tarbi ina ta yin salati ga manzon Allah a can iki fa balarabe ne ita daga Kano rike nasu ba daga Kano ne ya san Kano ne ake duk masoya manzon Allah galibin su a Kano ne harkan manzon Allah Kano ce amma yau wai a Kano ake yada wannan abin makotan garuruwan mu duk suna jin ana wannan abin waya ce waya ka baki wannan abin takeici so da jama'a wato gaskiya na farko in mutum ya tabbata shi yayi wannan ba ma rusa gida wallahi shi ya kamata a rusa a kama shi sai an ga bai numfashi an fahimta ko wannan addinin Allah ne ba wai nake faɗa ba addinin Allah ne faɗa wannan abu ba kuma wanda ya canza wannan al'amari kai jama'a mu jira kyau yan hakikan nan ba fa musulmi bane ne me hukuncin wanda ba musulmi ba zindiki man a'lana al-islam man a'lana wato al-islam wa abdana al-kufra hukuncin sa kafiri ne kai a kama shi a kashe ko ya tuwa ko ya tuwa wallahi sunan sa hukuncin sa kashe ba wata magana Saro ya za mu gane cewa wannan mutumin ya tuba. Mutumin da dama ya wasu cikin kudin na musulmi ne shi. In ya kuma kowa wani mutum da zai abin da ya ga dama na kafirci, ai wannan hukuncin sa a kashe shi ba wata magana. Ba wata magana. Sai dai shi ne kawai ya samu kansa ya tuba, shi ku taba mutuncin manzon Allah. Kana yi wallahi ko ka tuba sai ka tafi lahira. Haka addinin Allah ya ce. Ko ka tuba sai ka tafi lahira. Kuma wannan shine aikin da sabon manzon Allah suka yi. annabi an mun sha buga misalai a nan wajen ga abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Khalid dan Walid da sauran irin su Malik dan Nuwaira da makamantan irin wayannan da irin su Ka'ab dan Ashraf me wallahi la ce ice wa zai isan mun wannan abokin gabatawa saboda me fa innahu yu'zillahi wa rasuluhu ba wai akan kafirci bane ba a'a ya taba mutuncin manzon Allah ne aka je aka shi haka aka yi da Abu Rafi shi ma shi ma saboda mutuncin manzon Allah ne aka je aka shi to dan me muna da awar musulunci jama'a muna musulmai sai kawai wasu su zo suna da'awa cewa wai su yan dariƙa ne wai ku su yan mutanen shehu ne wai su yan haƙiƙa ne yan kaza ne sannan kuma suna abin da suka ga dama addinin Allah ba zai yi ba ba zai yi ba to haka a mu wato wajibi ne ga al'umma mu su tashi aiki magana ta gaskiya ke yawwa mutuncin manzon Allah shine abin karewa kai tsaye shine lamba ta farko da za a kare saboda haka datse wannan al'amarin a datse shi shi ne aula amma su waye za su datse an gane ko masu datse wannan fa dole a na farko akwai wayanda su jagorancin yake su amma Allahu alam girma ne sakaci ne ya sa duk an yi shiru da al'amura su kuma wayanda su ne da doka a hannunsu sun kin komai a kake a yan ba manta ba san wancan abin da ya faru wata biyu kenan ko wani abu amin jijji a rana guda fa irin wannan muka ci yawo mu ne hizba mu ne gidan sarki mu ne gidan gwamna mu ne gidan majalisa mu ne wajen kwamishin a polis amma kuma still ba kuma bai zuwa yanzu to kaga yanzu misali ai zai kai matakin da idan wato ana kokarin tare wasu yara misali sai zama an ƙi kasa komai to yayin da za su je masu abin ba ba san ma an yi ba sai sai sai an baka san kai baka san an yi ba a yanzu misali akwai ran da nan na zo na samu na samu na samu malam nake ce masa wallahi haƙori na ne ke ciwo sai ce kakka yadda cire ma ka dai ka dai ka dai sa magani shikenan sai na sa magani a kwana biyu na sake dawowa na ce wallahi akan kallon haƙorin nan ya matsa mu ice ka dai je ka sa magani ƙarshe shi ma aka sake ce ka je ka sa magani to a nan hudun sai da zo nake bashi labari ai na ji an cire haƙurin yace to ai yanzu ke yanzu haƙuri tabbata kana ciwo yanzu haƙuri tabbata kana ciwo amma da can kana to shi yanzu ai kamar wani wani wani wani shehi ne shi shehi ne kuma ya au ya au wato wato mahaifinsa ne an fahimta ko ya aure ana ji sai shi wannan dan sai ya ce wallahi baba a karmakallahu matan nan fa ta matsa ba ka ji kaza kaza ce ai hakuri yake komai duk abin da gani hakuri yake ya sake dawo ya ce wallahi akan sallaran nan har zagin ka tafi ya ce ai hakuri yake ya ai kowa da kake gani hakuri yake ranar ne kawai sai zuciya akan wallahi ai na sake ta eh na ta yi abubuwan da ba zan iya juriya ba na sake ta to yanzu ka taba ta mare eh in taba ta mare a to kaga manya za su ce ya amuru na bil fasha ya ba zai yi ba shi sake ai ba a san sa to yayin da aka ai ba za ta je kaka saka ba amma kai da kanka abin ya matsaka sai ka sake abin ka shikenan ba wata magana to saboda haka ba mu fatan irin wannan al'amar masu zuwa haka babban burin mu shine Allah ya kawo mana sauki wayannan mutane Allah kai mana maganin su ko wane ne ko dan wane ne Allah kai mana maganin sa dan ba zai yi abana cin mutuncin manzon Allah na fikewa da kai ba ba zai yi ba ya kamata jama'a mu kula da kyau wannan labarin ba fakarin bane ba ɗaya kenan abu na biyu kuma kamar da nace masu yin wannan masu wato maganin wannan al'amarin masu hankali ake samu saboda in yanayi ya kai irin yadda ake yanzu yanzu misali a cikin wannan sati an ce an sami wayanda suka fita suka je suka farwa gidajen mutane wannan an ji gidan alshewa alƙarmari wasu ma sun tafi masallaci sai aka rabi da bayan gidansa da waye da sauransu wasu sun je sun rushe wasu duk inda suka hoton shi ibrahim sai an tsage an yage shi an yi masa fenti an masa waye to kaga zai zama abu babu control kenan ko to wannan akwai matsala da ya kamata su jagorori su shiga lamarin yawwa dama ai ba a ce mutanen gari masu ɗauki doka a hannunsu ba yayin da aka ce ga wani yayi wani abu ba shakka batanci ga manzon Allah idan mutum ina da dama ya kashe wanda i ba abin da zai faru annabi ya faɗa in dai fa ya tabbata abin yayi an gane ko amma ya zama to ba ka da evidence an gane ko kuma zai abin zai shafi wani to wannan ba za ka yi shi ya zama to abin zai ƙetare ya tafi kan wani to wannan haramun ne domin ba dama ka taɓa hakin wani ba tare da ba tare da izinin Allah ba to da kai idan mutum ka san yau a gaban ka mutum yayi abu ga ka da rikodin ko ga ka da shaidu guda biyu sai ka afka mutum kashe shi wallahi ba komai domin la yanta dihu fiha an rani tuma kai ma bi ba shi karo ba saboda wannan abubuwan da wani abin da ya faru tun da abu ya faru a zamanin manzo Allah wani mutum ya zo ya ce Rasulullahi makawo ne ma yace yana da kuyanga tana ta sakin baki ga annabi yayi mata fada yayi mata fada ran nan da dare yi ya dauke dan da suke shayewa ya aje gefe ya dauko kasa da cika mata shine da aka zo aka ga annabi sun annabi ce la yanka dufi amzani yace tuma kai biyu ba za su yi karo ba dan wannan abin da ya faru to saboda haka jama'a ni ina ba da shawara kuma ina kira cewar wannan lamari ya yi muni gaskiya da kamata kama a ce a cikin garin kano ana samun irin wayannan al'amuran sauraka a yi kokari wajen gyara ya za a yi wajen gyaran nan Allah ka kiyaye faru wannan al'amari amma duk lokacin da irin wannan abin ya faru a nemi hukuma mafi kusa a sanar da ita wannan ya zama wajibi tun da mun zama lusarai gaba ɗin mun kasa yin komai a ce manzon Allah sako shi za shi ne ake ake wannan magana sai ka ce wani shi ake magana kan jama'a annabi haba a garin karan da ake karanta a shafa ake karanta ake bayanin annabi ake bada fara tarihin manzo Allah amma yau shi annabi shi ya zama haka jama'a har sai an bo an kira ka an ce ana baka baki akan harkar manzo to so haka a dole akwai abubuwan da ya kamata in ba mu kula da shi kullum ma maimaitawa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wa allaysa lil insani illa ma sa'a an gane ku sannan kuma Allah ya ce wala taziru wa bi tan wuzar ukra wato laifin wani baya shafin wani ko wala taziru wa bi tan wuzar ukra laifin wani baya shafin wani to sadaka ya kamata idan kamar yadda muka faɗa yanzu duk mutumin da yi laifi shi ya kamata a yi wa hukunci ba mahaifinsa ba an gane ba wani nasa ba aka ji wannan abin da kyau yan uwa saboda wannan abin da yake faruwa kenan yanzu yanzu misali an samu wani an ce ma a facebook ko a social media aka ce an yi abu ko kuma a wancan an ce a audio aka yi shi ma a facebook ne a whatsapp aka yi sai aka ɗauko abin da mazu sai aka kawo shi aka yada shi a duniya to kada mu manta ba mutumin da zai je ɗauko abu na muni yana yadawa kullum na mai kama mana da ƙari ya kawo masa kisa a cikin ashfa cewa imam maliku ne wani ya zo sai ka cewa da shi wane ya ce alƙur'anu makhalukun sai maliku shi ai wanda ya faɗi wannan magana ya gafarta sai ce maliku ya ce da mutanen gudunsa wannan mutumin aji a kashe shi sai ta wala ba na faɗa ba inna ma da kalshu an gairi wani ne ya faɗa na turo aka ce ba ruwan mu inna ma sami nahu minka mu da gurin ka muka ji ashe ita magana yana da kyau a bari a jita daga makin mai ita an gane yawwa ba a ce misali kun je kun yi casis ɗinku a can sannan ka ɗauko shi kuma ka zo ka yaɗa shi da ya kamata wannan da ya yaɗa a kama shi za a samu yadda lamarin suke an fahimta to wayannan duk ƙa'idoji ne wanda ya kamata da kyau a kalle su da kyau su ne abubuwan da za a bi sannan kuma kamar yadda aka faɗa wanda in shi za a yi wa misali a wanda iwu laifi irin wannan a cikin sharifai an ja rusa gidan babansa wanda dai duka har su masu faɗar wannan alamar san babansa ne ba to ya kai laifin ya yi ta'addi daga kan mai laifin ita kan uba ko ba shari'ar musulunci ce sa muka ji zafin an taba Allah bari mu yi takir bin ba ai addinin shari'a ce ko to amma a shari'a Allah annabi Allah ya faɗa cewa wanda in shi za a yi wa yau misali ka ce fiye kawai kake amfani da ita su ne masu da'awar cewa za a kama wani naka har sai an ganka an fahimta amma a shari'a ta Allah ga fa yadda al'amura su to ya kamata a ce a dinga amfani da hankali shi za masu hankali ne za su yi wannan aiki kamar da yake faɗa ba mahaukata ba ba wanda dama su aikin su kenan na cin mutunci ga annabi ba an gane ko to kuma wannan muna ƙara kira ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba ga su jagorori da kuma hukuma wanda su ne al'amura suke hannunsu su ne masu sawa su ne masu hanawa to da muna yi musu magiya kada saɓanin da ke tsakaninku da wasu isa ku ƙiyo wasu adalci an gane ku Allah ne ma faɗa ka cikin alƙur'ani la yajrimannakum shan'an qawmin ala Allah ta'dilu ijlu huwa aqrabu littaqwa sadaka ayi adalci Allah ya samu dace to wannan a shine takaitaccen bayanin da nake so ne kan wannan mas'ala amma dai babu shakka wannan al'amari abu ne wanda yake dugun zamaran zuciyar duk wani masoyin manzon Allah kai ba kai duk musulmi inda sunanka musulmi wannan abin dole ya taba ma zuciya amma ka zo ka rushe gida ka rushe wannan gidan ka to gidan wani maka zaka zaka zaka ka fasa gilasai ka zo ka tara mu hanya a motoci duk wanda ya zo da mota da wata shebran sai an tsaya an yagi me sai da fiya wata a ruwa an sa ka sa wani an buge robar yaro ya zura a guji masu mashina an tsaya an sai an goyi wannan baya daga cikin abin da ke da ka'ida gaskiya ya kamata a tsaya amfani da hankali da tunani akan duk abin da za a yi Allah ya samu dace to akwai a wani bidiyo da na gani an gane ko na shi wannan dan tamori yana magana kan a dalilin rufe masallacinsa ni na ga mu ba 'yan iran ba mu ba 'yan tana ba mu ba 'yan italy ba an gane ko kuma amma najeriya mu ba 'yan lagos ba alhamdulillah Allah ya mana gidan dogo garin mu na Kano wannan musulma ba daga mana ba muna kuma yi wa Allah godiya kan haka shi sa masallacin juma'a suka yi sallolin su ni ban ga wani masallaci da aka ce a rufe ba amma ko ka zo ka ce a'a ba za a yi sallah ba saboda ba kai sallah ba da mun ka ce ba ka ce kawai a rufe masallatai a yi kaza a yi kaza kamata ya yi a rufe to ba nan ne tashin hankali ba zama wannan da'awar tasa na cewa shi gyaran hadisan annabi yake sahabbai ne suka kunzuma ƙarya a cikin sayyid bukhari da muslim sai ce to gashi abin ma an zo gaba ga hadisi a cikin sayyid abin nan da nake faɗa yanzu alhamdulillah ta hadisan bin ibn Allah kun gane zai ba komai a nuna ko na fatan gane amma shi ku duba lokacin da yake magana takarda ce a gaban sa amma zan ga muku kwabar da yi shi ne abin da kullum nake ga wa yaransa duk abin da za a yi amma ai amma ai isa ne nan gaba za mu zauna ni da shi alfarman manzon Allah ba takarda ba komai sai an yi ta sai an yi ta an kare wannan cin mutuncin da yake mutane za a yi ta idan jama'a za su gani yawwa a ji wannan abin da kyau jama'a a wannan abin da zai yi ga takarda yana karantawa kuma Allah mai ka musu har kullum ba yadda zai zo ima karatu na wasu ‘yan mintuna ba tare da takardashi a gaban ba. To kuma da irin duhun kai ne a kanku. Haku ce da wacce shi ne malamin duniya. Ai da zan malamin duniya na mai warwarewa mai canjawa ne musulantarwa mai kafartawa ya kamata a ce yadda muke jin aina mu misali mu ɗauke ma su ibn hajar an gane ko mu ɗauke su imamu suyudi ah yanzu a wannan zamanin ba mu da kwafinsu ga irin cewa abdullahi wai su limanci eh ba mu da irin kwafinsu ga su an bayyanta ko ga irin su mahal labaran ma mahal labaran shi na na mahal abdullahi wai su ina fatan gani a ya sani shi sai kana yana yi masa wannan kasa din rana ɗaya to bai ƙara magana akan su har yau har yanzu ya zuwa yanzu ina fatan gani saboda ya san ai da an zo an zana za a warware lamari zai rushe baki ɗaya kenan sannan duk mu kyale ma magana cikinmu an gani ai ga su mala alƙasun ɗan zala ko alƙasun motoru shi kansa baka iya tunkararsa ba bisa haƙiƙanin gaskiya da lissafi amma kana magana kai kana tuhumar malaman baya kai kuma wanda za ka yi ga kada takardun amma abubuwan da za ka kama ka ba za su yi ba yanzu wanda ya ji wannan odiyon na zaman ci goma sha biyu ne amma kana kallon sa dama ya ce ba zai tsawaita ba ya ce ai ga hadisi a cikin sahih bukhari wanda ya tabbatar da waɗannan hadisan ƙarerayi ne hadisin abu huraira wanda manzo Allah sun ke cewa la adwa wala hamata wala safar an gane ku la adwa din nan sai ce bayan ya gama fasarar su gashi sai isa ce kuma kawo wata ruwaya a kasar ruwayar da amma abin abin farko abin farko kafin magana hadisi mal abba idan hadisi haddasa na haddasa na guda biyu ta zo misali za a ce haddasa na a a a malikun ko kuma a'a haddasa na ubaidillahi ko kuma a'a haddasa na tirmizi an gane ko haddasa na abu isa tirmizi haddasa na a ubaidillahi bin yahaya haddasa na yahaya haddasa na malikun haddasa na nafi'un mala'abin ne a tsakanin haddasa na haddasa na ne ƙala duk malamin hadisi ya san wannan magana ba a taba samun hadisa na ita kai ba sai dai ka ganta an ɗauke ta haddan amma sai an kawo ta kaula duk lokacin da zaka zo an faɗa kai ya kamata kai kai dan tamore kai koyi da Dr. Amr Bamba qala haddathana qala haddathana qala haddathana amma ku duba wannan audiyon nasa ai bidiyon gashi karar abin da ke cewa karanta ba yake ga takarda a gaban sa ku duba hadisin sahih bukhari hadisi na gaba haddathana ai haddathana fulanun haddathana fulanun ana karatu ne wanda ko ƴan ajiye ba sai wannan nakatun ba ina wajen gani qala haddathana ni ayan gane ko ba haddathana kawai tsabata ba eh kenan sana abu na biyu a cikin shi wannan hadisi ne kawo an gane ko cewa a balaraban kauye fa qala arabiyun ko ya rasulullahi ma balu a ciki sai ke cewa wato ya makin Allah ma balin ibli ku ji wannan abin da kyau yanzu balul ibli ai kaga wato a a wato mudafin ilayhi ne ko mudafin ne da mudafin ilayhi amma ku duba da Allah ku sace karantawa da kyau ku sace kunnawa da kyau ku ji za ku ji ya maimaita sau hudu ma balul iblu ma balul iblu ma balul iblu kuce da kyau an gane ko kawai shi ne shugaban arabiya yawwa to haka ya faɗe shi ƙarara ga shi kuma yana karantawa a gabansa a littafi abu na uku ma'anar hadisin tun da bayan ya kawo maganar la adwa wala hamata wala safar ya ce adwa shine cuta ta tashi daga jikin wani ko kuma wani ya ɗauka a jikin wani da manzala yake babu addu'a sai kuma a cikin ɗaya hadisin wanda Abu Hurairah ya rawaito la yuriduna mumridun ala musihin ko kuma ɗaya hadisin wanda shi bai kashi ba shine firra min al majzuni firaraka min al asad to alhamdulillah mu wajen shekara 20 mun karanta wannan a gaban Mala Abdullahi Awais a cikin alfiyatu al hadis ta Imam Suyudi da ya tashi buga misali yadda iraki mai asalin alfiyar ya buga misali da wannan hadisi haka su ya buga misali da wannan hadisi amma kai kana da'awar cewa kai yanzu ma ga bayanin ya zo dan jama'a su gane cewa wannan hadisin ƙarya ne ka ɗauko shi a cikin hadisin sai bukhari kake gaya wa mutane cewa ga hadisi na ƙarya domin an ce ba a ɗauka kuma ga ana ɗauka to haka waƙi ya ƙare ka hadisi to haka daga cikin dalilan inganta hadisi akwai wato waƙi in waƙi ya ƙaryata ya ce hadisi wato ya zo hadisi ya inganta sai waƙi ya saba masa to wannan hadisi ƙarya ne bai inganta ba kuma yace wai wannan magana Sheikh Usman ya faɗe ta aina a cikin littafin nan mai suna Mukhtaratun min mu'allafati Shaykh Abdullahi bin Fodi a juz'i na biyu a shafi na 40 to ga juz'i na biyu an gane ko ka gan shi kuma shi ma sai a gaya masa Allah har yanzu muna nan muna jiran ka shukun na Sulaiman al-Baghdadi yawa kwarai kuwa muna jiran ka shukun na Sulaiman al-Baghdadi a ga nan tare hankali ne yanzu duk wannan abin ku gane duk mukabalar da yake da awadda a zuwa ya mukabala zuwa ya mukabala wallahi kukan littafin raƙar aswabin ya gagara wannan ne dalili kadai kai da kake da'awa in an maka rabbul aswab za ka yi tamzibul aswab sai zama ya gagara ba za a iya ba to kuma sai aka fake ai muqabala duk wanda yake son muqabala yanzu da ma wannan muqabala yake magana da kai to wancan wancan magana kafin mu shiga magana littafi jama'a an gane ko a idan mun kalli maganar abinda shi a imam alkali a imam al-suyuti ya kawo a cikin alfiya ai da ya zo yana magana akan hadisi mukhtalafin hadisi hadisi da suka samu sun saba wannan ya ce wannan ya ce a sai ce ana samun wanda yake malami man akala wanda yake malami mai nutsuwa an gane ko sai su kawo sai a kawo yadda wajhul jam'i bainahuma imam shafi'i duk malamai ma sun riga sun yi baki daya to sai suka dauko misali sai ce ka matini la'aduwa wa matini firra ka matini la'aduwa wa matini firra kaga shi ne wannan hadisin ba an gane ko kaga matini la'aduwa da kuma matini firra mil mazuni sai ce a fazaka lil fazaka lidabi wa zalik sikra inji imam suyuti fazaka lidabi wa zalik sikra lisikra me ma'anar wannan ma'anarsa shine wancan da aka sai la'adwa wani ba zai shafa wa wani ba ai da ba ku hadisin ma anas a cikin ruwayar ma illa bi iznillahi an gane ko kaga ashe anan wajen can an ce la'adwa an yi ilaki nan kuma an ce illa bi an yi taqyidi to dama kuma qaida yuhmalul mutlaq al muqayyad ayuhmalul muqayyad al mutlaq ina fatan gane to gashi abin da ya faru kenan fa saraka firran wato la'adwa din nan illa bi iznillahi ma'anarsa kenan ba yadda zai domin karshen hadisi ma yayi yayi bayani akai ta yaya cewar faman a adal awwala waye ya sa wuce na farkon ciwo kaga shi ya tabbatar ai dauka kenan amma waye ya sa na ɗayan farkon ciwo wanda ya sa na ɗayan ciwo shi da sa na biyan ina fatan gane ban san fa kenan ba na ba kuma wani abu barin ga muku wani karatu da dimnan mun san shi amma shi da yake gudun makaranta ke bai san shi ba bar ku ji shi tun muna makarantar dare ake karanta mana kawai a cikin su ana cewa na fayu tasiri bi ɗabi'in na fayu tasiri bi kuwata to shi ne wannan ba ma'anar la'aduwa to ɗabi'a irin raddi da aka yi falsafawa su falsafawa a gurinsu ɗabi'a tana tana tana tana tana ɗauka tana da tasiri an bayanta mun ku a gurinmu ɗabi'a ba ta da tasiri Allah ne kadai ke tasiri to ina da awakun cewa ku ne masana ilimin tauhidi ina ma nukun ashe ƙarya kuke ba tauhidi shi da kanin da jiga mu to shi wannan shine madalil la'adwa kenan wa madalil sirra kuwa istiqra'i ya tabbatar da haka amma kawai ya bayyana goma wa eh hadisi to yanzu kai an yi annabi ya yi shekara dubu duk a rasa magana malaman duniya sai wanda baya iya karatu sai saka da annansa duk malamai sun wuce wanda ake kiransu hufazu kai sai mutumin da zai zo yana cewa a'a in ka taba shi in ka in ka kashe shi ga wanda ya kashe sannan kuma ga zo ka matsa shi me yasa yace a ai ba ma shi ba ko kafiri a sabon gar aka kashe bai rabe in yamari shi ma haka kuma ka ce ina aya kace ga ta min ajal zalika katabna alaihim anna man qatala nafsan bin nafs wannan wannan ba aya babu ta alqur'anin mu dai qur'anin mu wallahi babu ta ba qur'ani ba aya ba ce wannan kaji ba abin da ke wala ba wala ta jama'a ba Allah ka tashi ka musulunta dan mun fara ka naka ban arni wallahi tun ba ta magana hukuncin kisa ne a kanka domin wanda ya gaya manzon Allah wayan lafusta ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza abin da ba za ka yi mai tashi ba amma ga shi nan audio jama'a sun san duk yana hannun mutane Allah kai mana magani Allah kai mana magani to wannan jama'a ga shafi na 40 ya kamata mu karanta shafi na 40 din nan mu ga waishin abin da yake cewa waishin Usman ya ce a duk mutumin da wato a wato duk mutumin da ai da hadisin da ya zamanto yayi karo da waki to ba shakka wannan hadisin hadisin ƙarya ne to jama'a mu kyau na farko dai a Shehu Usman ko Shehu Abdullahi ba su da irin wannan lafazin na irin lafazin da shi ke aikin shi hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne bai wannan abin an gane ku kai za ka iya cewa a cikin dai al'ummar da mu muka sani ba mu san wani da yake ɗaukan hadisan manzala ya musu fassarar gatari mai ran wannan ɗan tamoyi ba mu san shi ba in ku kaga masu yi to ba a cikin da'irar al'ummar musulmi na na kwarai da ake kallon su suke ciki ba can wani bangare daban amma dai wanda zai zo ya kama saboda kawai ya keta wannan ya keta wannan to wannan shine ne wannan aiki Allah kuma ya shirye shi to ya ce shafi na arba'in ana shigo amma ya ce suna littafin tambihul umma to amma anan wajen a shafi na arba'in a wannan littafi dai gashi juz'i na biyu ana shigo to abin da ke gurin shine tazinul warakat bi jam'i ba'd mali min al-abyad sara kaga anan wajen shafi na 40 dai ƙarya kake algaba ta mana sai ka duka nemo wani shafi ne akai wannan magana ka ka mana sadara ka karanta mana ita littafi dai gashi juz'i na biyu na dako shi dan ina ganin sai ne hurin da kun samu bari mu gani sai da yau Shehu Usman shi ma yana kare cewa wa'in da kake yi yanzu ka ga samu salafi kenan sukata to sadaka muna fatan Allah ya mana maganin wannan musifa kuma jama'a ga lokacin maulidi ya taho a lokacin azumi ya taho saboda ka mu jajirce mu ji tsoron Allah ni wallahi wato a wannan yanayin da nake muke gani ku jama'a idan mun kalli abubuwan da yake faruwa ko muke jin labarin abin da yake faruwa irin su Italy da sauran kasashen nan wanda su musifar ta afka musu ai abin da ika mace mu wallahi wallahi mu sake kankane ubangiji mu da zuwa ga Allah ba mu tada ko musifu kuma ba a shiga nan a shigar a da'i zuwa ga Allah saboda waye ya gaya ma kai kafira su ma da suke da ci gaba suke da wane ne suke da kayan aiki yau ga abin da yake faruwa satun nan naga suna ta gurgo kudi daga sama sun ce tunda mutuwa suke ta yi mura ɗaya mutum da dubu su mutu saboda duk wanda ya samu kuɗin bayan sun mutu kawai ya yi amfani da su amma dai su suna kwazara yau baki italy ba eh sun rasa yadda za su ga kasashe nan wannan kaza wannan to irin wannan abun da su kasashe ne masu ci gaba wanda kai ka san dama Allah ya kiyaye an nan ce sai abin da kuma hali yake nan da tun turma muna muna makabarta baki da mu to amma da Allah bai kama wannan ba me zai sa ba za mu tsaya ne aka yi shin ba bahaushe yana cewa in je mu dan uwanka ya sha ya kama da wuta saboda ai kai ma an ta wanya yi ai abin duk da ya same su ba zai ba zai ya tare ka da ma to me zai hana ba za mu dawo zuwa ga Allah ba mu ji aran mu ga kiyama nan ta to mu dawo zuwa ga ubangiji mu cika da imani a kuma sai kuma a zo a sake shiga wani abu a bullo da wannan a kun ko wannan a zo a kutsa cikin wasu al'amura masu muni irin wannan jama'a a ya kamata a ce mu tsoron Allah mu dawo kan taitayen mu mu tuba zuwa ga Allah zanuban mu da muke yi mu tuba mawadata a fito da dukiya a ciyar da bayan Allah wanda ba su wanda suke da shi si abubuwan da suke da shi kowa ya iya gwagwarin abin da zai yi mu riƙi lazumi mu riƙi istighfari mu ta talatin manzon Allah kuma muna ba su wayancan kasashe shawara wallahi ba abin da zai warware wannan musifa irin kuma zuwa ga ubangiji ai ta tuba a hakura da duk komai a zuwa ai ta da'ira irin ta zikirin juma'a ai ta zikirin la ilaha illallah kan manta a ƙasar Nepal shekaru kaɗan da suka wuce ba an yi irin wannan ba da aka zo a ƙasar Nepal aka ce za an yi gina masallaci za a sa hasumiya aka bar wani shugaban ƙasa ya taimaka ya ba da janwai da aka ɗauki hasumiya da tsora sama ya ce to ba kula da Allah ba Allah ku bai samu kuma nan shikenan har yanzu gashi nan an kana sawa cikin tuzo gani bawan Allah nan aka yi sallama limamin gida gida hankali a dugunzume a baccinsa yin farki da manzon Allah sallallahu annabi ce to gobe a zo a samu ita wannan asumi a kewaye ta ai ta zikirin la ilaha illallah aka ku zo aka kewaye ana zikirin la ilaha illallah ita shi da abin da aka ce annabi ya ce ai kenan me za a yi me za a yi bai sani ba aka zo aka yi kai ana zikirin nan ana zikirin nan sai ga hasumiya tana tashi da kanta ta tashi da kanta sai da ta hau kan masallaci ta zo ta tsaya akwai akwai masu shidewa a gurin suna kuka wanda to shi sa shi sa nake gaya wa jama'a ba wallahi abin da zamu yi in ba wannan ba a zo ai ta zikirin Allah a tuba zuwa ga ubangiji ba abin da zaka zo ka hadu da al'umma ka yi shi mala'iku su zo su kewaye ku da rahama in ba wannan din ba afdalu zikiri la ilaha illallah to kuma gashi a duniyar ma gashi abubuwan da ke faruwa to dan me zamu tsaya muna wasu al'amura Allah ka zama mu tuba mu kyala wayannan al'amura a dai zuwa ga Allah Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace kuma zamu tsaya nan insha Allah eh sallallahu alaihi wasallam amin amin